الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قديم سواد الباد والحب راسخ بقلب الله وهو المدائها ناسخ ختام نظام للنبوات فاقبالا مهبا مسيعا قد أتى وصرخوا حصال المآل قد حويت جميع ما تفرق في الأرصال فالمجد شامخ عليك صلاة الله ثم سلامه بها كل شميل الشعون نوافق عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب حبهم فيك راسخ دوائي يدي ووردي محمدا أبا القاسم الهدي لمن قد توحدا أبات إله واسع الفضل والعطى وسيلته العظمى ودمت محمدا خير رسول جيت أنصح مذير خير شفيع خير فعلل الندى لا إله وإني رسول الله فيك متيم فلم أتهد خلا سواك وسيدا فتصلي دحري أمين فلا أرى أكاسي أنا من عريب تمردا لا إله إلا الله وزد لي حبي بالعميد فإنني رأيت قصوري عن حقوق وعن عدا وتهلو حياتي ثم موتي فإنني ضعيف ذليل قد فضعت لأحمدا لا إله إلا الله حلاوات موتي واتساء لمضجعي ولقيا حبيب الله عمضى لمن هدى مقاطعة أمراض ونزع وسكرات تعويض عنها هدورا ومسعدا لا إله إلا الله بجاه رسول الله كافي ومصمدي فلم يلك إبراهيم ما لم يعودا عليك صلاة الله ثم سلام صلاة تري أحدي لديك موكدا لا إله إلا الله لا إله عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب قد كفوه على الهدى تذكرت خير الناس طاعا من فهو مقاتل أعدائي وأمري نفذا لا إله إلا الله لا إله فذكرته في حالتي تأتي الله شعونا عرفني لا أرى غير منكذا لا إله إلا الله إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تهي من يريد به العذاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وصحبه أغوني من عذاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله هكذا اليوم كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشهداء هذا المعبر وساد في بنظرة سافرنا بالسفر الحمد لله قديم ثواب الباجي والحب راسخ بقلب له وهو المدائح ناسخ مولانا مشهد ابراهيم رضي الله عنه a kasida ta takwas cikin wannan diwani salawatu shujun murin nabi mamun sallallahu alaihi wasallam sai yana cewa khadimun sawadul badi khadimi ne khadimi ne gashi ya gurfana a bakin kofa wal hubbu rasikhu bi qalbin lahu ga kuma soyayya ta cika masa zuciya wa hawal madaiha nasihu sannan kuma ba shi da aiki in banda yin yabo ga masoyin nasa saboda ka abuku ya hari kenan ni khadimuka ne ya rasulullah wannan gurfana ko baka bani da gurin zuwa kenan kuma masoyinka ne wanda zuciyarsa ta cika da soyayya fal kamar da kuma ni mawakin ka ne ba ni da aiki ban da yabo gare ka hadimin sawabil babi hadimin ka ne ya rasulullah ga anna gurfana a kofar gida wal hubbu rasikhun bi qalbin lahu kuma wannan masoyi wannan hadimi soyayya ta cika masa zuciya wa wal mada'iha nasihu kuma sannan har yanzu ba shi da aiki man da wato wato dubunta yabo ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam khitaman nizamin lillubuwat ya cika makin tsarin annabta ya cika makin zirin annabta faqbalan muhibban ka karbi wannan masoyi musian ko da nake masoyi amma kuma mai muna na aiki ban yi aiki mai kyau ba ban tanadi ko ban banda sai ina son ka wata rana wanda ga cikin sabon manzo Allah ya zo gunsa ya tambayar sa ya rasulullahi mata sa'a ya ma idan Allah ya ji alkiyama za ta tsaya sai manzo Allah ya tambaye shi ce ma za a adatta laha kai mai ka tana dawo alkiyama sai ke gaggawa zuwan ta domin mutum da kaje ya tambaye ne sai za a abu kaza ta sauri yake abin ya rike nan ha ga da cewa yau sai ne bikin wani ko ko yau sai ne sallah ne a to kashi ne kenan inda kaje ana gaito ta manzo Allah ya ce mai ka tana dan mata sai ya rasulullahi ba yawan sallah ba ba azumi mai yawa ba na ibada mai yawa abu ɗaya dai na sani ni ina son kuma ina son Allah ina son Allah kuma ina son ka Rasulullah manzo Allah sai cewa da shi almar'u ma man ahabba kana so na kana son Allah to mutum yana tare da wanda yake so ma'ana manzo Allah sai buke sanki akan abin da ya faɗa dai kana so na kana son Allah to kana tare da wanda kake so Allah ke yana manzon Allah sabai suka ce mu taɓa farin ciki da murna da jin daɗi tun bayan samun ni'imar shiga musulunci ba kamar wannan magana da manzo Allah ya faɗa to mutum da yace mutum ya tare da wanda yake so mu ko mun sakan kance mun tabbata muna son manzo Allah a sai kenan muna tare da shi tun daga duniya kuma har alahira ma tare da manzo Allah kaga ruwa ta sha ha saboda haka ni ga ni muhibban masoyi ne ko da nake musi'an mai muna na aiki ne ban yi aiki mai kyau ba amma tunda na tana da soyayyarka to na san ruwa ta sha قرأت وهو صارخ saboda haka ne na zo gaban ka ya rasulullah ina mai kwarmato mana ina mai kai ƙara damuwata da matsaloli na gaba ki na zo in zubi sa gaban ka khisalul ma'ali kar hawaita jami'a ma tabarraka bil arsali fal majlis jami'u khisalul ma'ali tadodin nan na daukace daukace halayen kirki tsaji'un girma kar hawaita jami'a ma tabarraka bil arsali ya rasulullah ka tattare ga baki ɗayan abin da ya rarrabu a cikin manzanni in annabuwa ne ya shahara da haƙuri in annabuwa ne ya shahara da kyauta in annabuwa ne ya gaji tausayi in annabuwa ne zumunci da rarrashi da haƙuri shine halinsa in annabuwa ne sadar da zumunta da kyautata jama'a in annabuwa kowane annabi akwai abin da ya ɗauka tana da ɗabi'o'in girma ba kowane annabi ne tara kowace irin ɗabi'a ba annabi kaza yana da kaza annabi kaza yana da kaza ko to inda haka ne to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattare duk abin da ya rabu kenan a cikin annabawa domin shi dukkan ɗabi'o'in kirki da ɗabi'o'in girma ga baki ɗaya nasa ne sallallahu alaihi wasallam kada hawaita da ni amma ta faraka bil arsali hakika ka tattare baki ɗayan abin da ya rarraba a cikin manzanni falmajdu shamihu saboda haka ya zama girma da alfahari sun tattara gare ka rasulullah alayka salatullahi thumma salamuhu ya ha kullu shani bi shu'uni nawasifu alayka salatullahi thumma salamuhu salatan Allah da amincin Allah tabbata gare ka alayka alayka salatullahi thumma salamuhu salatan Allah da amincin Allah tabbata gare ka rasulullah bi ha kullu shani bi shu'uni nawasifu da albarkar wannan salati duk wani sha'ani wato sha'ani na ya zama ya shafe duk wani sha'ani nuskha abin da yake yin nuskha shine a goge wani hukunci a kawo wani ya mai gurbinsa a shafe wani sako ko wani aiki ko wani hukunci a kawo wani sabo idan annabi ya zo yana isar da aike sai Allah ya ce wani annabin bayansa to wannan annabin da ya zo yanzu ya shafe annabtar annabin ɗazu lallai Allah ne saukar lallai abin gaskiya ne amma da zuwan wannan annabin na biyu to annabin ko annabtar annabin farko yanzu ta ƙare ta dakata iyalan kenan haka ma idan aya ce ko hukunci ya sauka a alƙur'ani wani hukuncin kuma biyo bayansa daga baya yana faɗa saɓanin abin da wannan yake faɗa to wannan hukuncin da yazo daga baya yanzu ya shafe wancan na ɗan muna son yin misali da ayar ta kaba ayoyin ta kaba guda biyu na Qur'ani Qur'ani yana cewa wallazina tafawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an lil hawli ghayra ikhraj ko wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj duk wanda suka mutu a cikin ku suka bar mata to muna wasiya ga mata nan za su zauna tsawon shekara guda a cikin gidajen su ba fitanwa ba za su fitar kansu wala fitar su wala wata fitar su ba sai sun shekara guda a zaune sannan za su fice aure ma'ana ta kaba kenan saboda haka a wannan ayar ta kaba shekara guda ce akwai mutum cikin ta kama shekara guda kaga ta kama zuwa shekara guda mace to don dalili ma inda qur'ani ya faɗa ya ce ta kama shekara guda za a yi saboda wata aya ta soka daga baya sai ta zama ta shafa wannan shine faɗin ubangiji wallazi sakona minkum ko wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashara idan mazaje sun mutu a cikin kusurman mata za su zauna zaman kansu ma'ana zaman kansu ba aure arba'at ashhurin wa ashara tsawon wata hudu da ƙarin kwana goma a kai shigen yanzu wannan ayar ta wata hudu da kwana goma ita ta zo daga baya waccan ne cewa shekara guda ta riga zuwa saboda haka wannan ta wata hudu da kwana goma ta shafe waccan ta shekara ɗaya shine ma'anar nufaha sai Ibrahim Allah ya cewa bi ha kullu sha'ani li su'uni nawasu albarkan wannan salati sha'anina ya zama ya shafe dukkanin wani sha'ani na kowa duka baki da tun da nazo da lamari na na faila to zama na shafe duk wani sirri da ya zo sauka kafin zuwa na shikenan an yi nasaha wancan kuma wallahi abin da ya faru kenan رضي الله تعالى عنه أولو رجونا سوى حدمت الذي كان أصصه وإنني بسر المكفى لا يهدد نائي na rubuce duk abin da suka zo suka gina kowane ne ma yazo ta dukan girman sa yazo ya gina abin da ya girma ya gina na girma da alfahari da matsayi da komai ne yazo ya gina ya dace adam na rubuce magan asusu abin da suka kafa wa inna ni bi sirril muqaffa ni ku da albarkan manzon Allah da sirrin manzon Allah mai suna al-muqaffa sai Ibrahim saboda gwaninta a wajen magana hatta abin da sunan da zai ga Annabi ma a gurin sai da zabo mai ma'ana al-muqaffa suna ne da yake nufin karshe kamar kafa kaya kenan kaya ita ce karshe a cikin nan ba to kace al-muqaffa annabin karshe wanda daga shi ba wani annabi ba za kuma yi ba da haka da sirrin mukaffa da alfarman wanda ya biyo baya ya rufe kowa ba wanda zai biyo bayan sa balle ya rufe shi la yuhaddithu na yi kuma za a rufe na ginin ba ma'ana da alfarman mai wannan suna ni ma na ga mukaffa din kenan abin da na kafa ya zauna daram abin da ya kafa kuma ni na rufe shi radiyallahu ta'ala da ya kullu sha'ani lissu ne na basu alayhi salatu lillahi wa salamuhu radan Allah rahmatu Allah tabbata ga manzon Allah wa alihi wa sahbihi da alayen sahabbansa hubbuhum fi karasihu soyayyarsu ta tabbata a cikinka mana soyayyar a soyayyarsu gare ka ya rasulullah rasihun tabbatacciya ta cikin kirazan su iyalan manzo Allah da sahabban manzo Allah ba a samu wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kamar yadda sahabbai da kuma shalibai suke son sallallahu alaihi wasallam hubbuhum fi tarasihu dawa iya dai wa hubbi muhammadan amar qasim al-hadi liman qad tawahhada kasira su tare Ibrahim yana cewa dawa'iya da'i dawa'iya da'i maganin nawa shine tutattawa karshen da abin da likita zai yi kenan ko ba ka da lafiya a kai ka gurin sa da dai magani ya tura ma shi to shi kenan zaka yi sauki abin da ba a sani ba shine maganin da ake bani ina ta shi ki kara miki ta kuma dawa'iya da'i maganin nawa shine rashin lafiyar tawa da ka kaga kenan ba dai magani na sha a warke ba ni na sha ta karuwa take saboda ma shi da sukar wani irin magani ne wannan wanda ke karar rashin lafiya wa hawa bi muhammadan shine soyayya ta ga manzon Allah soyayya ta ga annabi ba ta da magani in tana da magani soyayya ita ce maganin saboda haka kullum sai dan ƙara zango a cikin dan ƙara lamba kuma kaga abu karuwa yake kenan kenan ba da zawanci ko tajibi su kami ahmadun nuru musudu tabibi shiƙani likitan nawa shine rashin lafiyar tsawa in an kawo gurin likita kaga da yan uwanka duka fita zuwa guri zan duba shi da kowa ya fita an duba lafiya a kullum kofa da kai sai likita ana sa ran shi da warkar da ke abinda ba sani ba shi ke kara mata ta kuma ha tabibi shiƙani annai mutum sai ibrahim la narju shafa'an wala hazmakum dawai da dai rajin lafiyar ta duka maganin nawa wawo hubbi muhammadan shine ku soyayya ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abul qasim hadi liman ka tawahada shine abul qasim wato baba al qasim manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama al hadi mai wannan sura al hadi mai shirewa ya zuwa ga tafarki madadaci wayin naka lata hadi ila siratin mustaqim siratin Allah liman ka tawahada mai shirewa ne ga duk wanda ya dayanta Allah tabaraka wa ta'ala wanda da yayi imani da Allah ya dayanta Allah yadda Allah ɗaya ne to manzo Allah shine mai shirye wa gare shi abaka ilahun wasi'ul fadl wasi'ul fadl wal aba abaka ilahun wasi'ul fadl wal aba wasilatuhu al uzma wa dinta muhammada ilahun ubangiji wasi'ul fadl wal aba ubangijin nan mai yalwa falala mai yalwa kyauta habaka wasilatuhu al uzma shine ya baka wasila mafi girma manzo Allah ya faɗa ya ce da wasila da fadila wasu matsayi ne guda biyu a aljanna ku roƙa min Allah in zama ni ne da su sai ka gana cewa Allah ya ƙara masa wasila da fadila fil janna sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce da wasila da kuma fadila matsayi ne guda biyu mukamai ne guda biyu a aljanna Allah ya tana zai ba wani bawa ku roƙa min Allah in zama ni ne mu abacin wannan matsayin karshe sai manzo Allah ya ce na ce ku roƙa min Allah don ku zama cikin alherin ta amma ba wai don sa rai cewa za ta karkata daga hannu ba dama can ni ne idan kun roƙa ne ku ne za ku zama albarka abu da haka ko huta roƙo ko huta roƙo ko ka roƙa ko ba ka roƙa ba ta manzo Allah ce gara ma dai ka roƙa ka zama kana cikin alherin ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abaka ilahun wasi'ul fadli wal aba wasiyatul usma ubangiji ma bocin fadla mai yalwa ma bocin kyauta mai yalwa ya baka wasila mafi ɗaukaka wa dumta muhammada kuma ka dawwama a matsayin abin yabo shine sallallahu alaihi wasallama la khayra rasulin tilka an saha munzirin wa khayra tafiyin khayra man ajzana nada la khayra rasulin tilka wala ya rasulullahi ka zo a matsayin khayra rasulin ka zo a matsayin fiyayyen manzo ba wani manzo saboda kai ba wani manzo mai girman daraja mai matsayi kamar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu balle ma a samu wanda yake shi babu kowane annabi Allah yana aike su zuwa gurin mutanansa kadai annabin waɗansu tsirarun mutane ne shi amma banda annabi Muhammadu shi zai zama annabin kowa da kowa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira kowane manzo yana kaunar rahama ne yana kaunar dacewa ne daga dacewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma manzon Allah sai zama rahmatul lil alamin amma arsalnaka illa rahmatul lil alamin alami da ku kowa yana ciki har annabawa da manzanni kowa da kowa yana cikin alamiya da musulman da mu'minan da kafiran da aljanun da tsuntsaye da dabbobin da tsirrai da komai da kowa kowa yana cikin alami da manzon Allah rahama ne ga alami da baki ɗayanta ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ba ta zaune ba alaihi salatu wassalam to da kuma Allah ya zama ya zama shine dalilin rahama da kowa a ce yafi kowa kenan yafi kowa girma wanda zama da gare shi kake jira sai na sauran kuma zancan ah to da ya zama saboda kowa kenan ba taba annabin da Allah ya yi Isra'i da Miraji da shi sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu annabin da yake da ikon da zai tinkara Allah na alkiyama da sunan neman ceto sai na Rasulullahi hatta annabawan gaba ɗaya su jira suke manzo Allah ya sa baki dan Allah ya bada izini sannan su ma su samu hanya su ma samu hanya ba wanda zai iya tinkarar Allah a ranar annabawan nan gaba ɗaya hadisi ya gaya mana hadisin bukhari ba annabin da ba a je gurin sa ba ya ce ba zan iya ba kowane annabi zai ce nafsi nafsi ta kaina nake yi Allah ku rabu shi da kaina ni ma so nake in ga yadda zan fita ba sai da ku ba amma bana mai Muhammadu da an zai cewa zai ana laha ni ne mai aikin dama ni ne mai ji zan iya sai da manzo Allah ya ga ayyari ya je kai gaban Allah tabaraka wa ta'ala sannan a bada izini ayi ce to sanan ne kowa ya san matsayinsa kuma sallallahu alaihi wasallam wallahi kenan sallallahu alaihi wasallam sahibu shafa'atul uzma la hayra rasulin jika wallahi ka zo a wurin mafi kun manzo an saha munzirin kuma kai ne mafi nasihar mai gargadi ba wani manzo da yazo mai nasiha wanda ya jika wa hayra shafi'in kuma wallahi shine mafi bikin wato mai ceto kiyama khayra man ajjala nada shine mafi bikin wanda ya gaggwa kyauta ya bawo bayi manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli nabiyyin da'watun mustajaba wa ana hasabatu da'wati shafa'atan li ummati kowane annabi yana da wata addu'a kwara guda ɗaya wanda ya yi ta kuma Allah ya amsa masa kowane annabi ya yi addu'a kuma Allah ya amsa addu'arsa kowane annabi amma ni da aka zo kaina mun Allah ya ce kai ma roƙa in baka sai na ce ya ubangiji ni a battawa ba yau ba sai ranar alkiyama eh wa ana hasabatu da'wati ni na koyata wa addu'ar shafa'atan li ummati ta zama ceto ga al'ummata sallallahu alaihi wasallam wa inni rasulullahi fika mutayyamun falam atayyid khillan siwaka wa sayyida wa inni rasulullahi fika mutayyamun wa inni fika mutayyamun ni din nan mai konkonan zuciya ne saboda bege da kauna a cikin ka ya rasulullah falam atayyid khillan siwaka ban riki wani khalili ba banda wani masoyin ba kai ba wa sayyida ban riki wani shugaba ba in ba kai ba sallallahu alaihi wasallam fa susli ya dahri ya amin ala urauka fi ana'an min arid tamarrada fa susli ya dahri ya rasulullahi ka zama kai ne mai jujjuya mun zamani na kai zaka jagoranci zamani na kai ne shugaban zamani mana kai zaka iya mu ka rike mun kafan ni kuma tatsa susliya sus ha yawa wala musalla a bar shi eh wala siyasa ba su sasa ai siyasa kalmar larabci ce ba Hausa bace kalmar larabci ce asalinta siyasatu kalmar larabci ce an ce sasa ya jagoranci jama'a kenan da lumana siyasa wato jagoranci da kwarewa sai da siyasa a take kamar a ce democracy da shine wannan sasa fasusule da hari ya rasulullahi ka zama kai ne wato mai tun faɗa mun mulki a zamani na kawai ka zama kai zaka jagorance ni a zamani na in mulki zamani na fala ura uqati ana'an ya rasulullahi ka bari a gani ina kan wahala a wajen jagorantar zamani min aribin kamar kamar rada saboda wani mutum ɗaya wanda ya fandare a kamar tsike mun zamani eh kana kai ne mai sakhare mun zamani sai da na sa gaba shikenan ani mutum sai Ibrahim radiyallahu anhu ai an ga abubuwa sai radiyallahu anhu ne wuce ومن يهد فيه في الحديث فإنني رأيتك سوري عن حقوق وعن هدى وذل يهد في الحديث الله قال من سويا أتكم سوينا فإنني رأيتك سوري ف- فإنني رأيتك سوري عن حقوق وعن هدى saboda na ganna na gajiya ina ganin takaitawa ta an hukukin wa an huda gaburan wato ba da haƙoƙin Allah da kuma gaburan shari'a ni kullum ba na ganin na cika kullum ba na ganin wata kamala tawa ni a gani na na ma takaita wajen bin Allah na takaita wajen bin shari'a saboda ka ya rasulullahi kai ne za ka ƙara min daga cikin soyayyar manzo Allah ubangiji zai ƙara min daga soyayyar manzo Allah domin ita ce kamar audu gare ni ma'ana ita ce mai cike min jibi me yasa muke nafila saboda ƴan ƙofofin da za a samu a cikin farilla a tattaushe mana ko ba kula ba ha kina muke nafila muna yin nafila kudi saboda mai tanaji da wasu ƴan ƙofofi ƴan ƙofofi haka da za a ɗan samu wannan gaf za a tattoshe mana shi da wannan to sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sama da ita saboda Allah yana ganin cewa idan mutum yana da kusuri a cikin ibada ko yana da kusuri a cikin bin Allah to ya dace ya wajaba ma ya kama soyayyar manzo Allah domin ita ce za ta cike masa giba ka ko wanda zai ce bai da wannan kusurin ne akwai wanda yake jin ya cika ɗari bisa ɗari da jiƙa gun Allah da abin da kake waye aiko maka wanda ya jiya maka ya ansa tukunna ba sa rai yake ba na da haka me tanadin da ya kamata a yi to tanaji babba shine mutum ya tanadi soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita gun Allah ka je gurin Allah kana da cikakkiyar soyayya da sunan Allah zuciya to Allah da cikin an tsira domin ga shan hadisi ya ga mana almaru ma'a man ahabba mutum na tada wanda yake so to shikenan mun yi aiki irin nasa ba mu yi irin nasa ba mun ba hanya daidai da yadda ya so mun karkace ba mu bi daidai da yadda yake so ba mun dai zo kuma shi ya gaya mana alamar umma mana hamba mun kuma muna son sa sallallahu alaihi wasallam da haka wannan sai shi zama ta irin da mu ta ce ce mu a gurin sallallahu alaihi wasallam mun kula wa tahlu hayati thumma mauti a inna li da'ifun zalilun kada fa bitu la ahmada wa tahlu hayati sanan rayuwa za ta yi dadi thumma mauti sannan mutuwa ta ma ta yi dadi rayu cikin aminci rayu cikin jin daɗi da walwala summa mauti sannan na zo mutuwa ko mutuwa mai daɗi fa inna li za'ihun ni din nan farar rauna ne zalilun ni din nan koma baya ne kad fa bi'tu li ahmada amma dai na zabura na fice da manzon Allah na zabura tuni na ruga na kuya a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halawatu mauti wa tazawu liman zai wa luqiya abidillahi afdal man hada sannan abin da nake fata shine alawatu mauti jin dadi yayin mutuwa mutum ya mutu mutuwa mai dadi muna son mai mutuwa mai dadi alawatu mauti wanda zamu limautai sannan kuma in mun je kabari kabarin ya fadi wurin kwanciyar ta mai zama mai fadi ba wanda zai matse mu ba idan an sa mumini a cikin kabari to Allah zai umarci kabarin nasa ne ya dinga fadi ya dinga fadi ya dinga fadi akwai wanda kabarinsa sai yayi fadi ni san gabar da yamma saboda rahmaniya amma idan aka sa wanda yake wato ba mumini ba wanda yake Allah ya fushi da shi sai shi kuma sai Allah ya umarci kabarin ya matse idan ya dinga matse shi ya dinga matse shi akwai wanda sai ka fada su da mata juye ta koma hagu saboda tsananin matsar da zai sha kabari Allah ya kiyaye mu saboda haka halawatu mauti Allah muna roƙon ka din dadi mutuwa wacce sabon limarja'i sannan kuma wato faɗaɗar makwanci wal ya habibillahi sannan haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lahira afdalu man hada wanda yake shirye mafi cin wanda ya shirye da mutane muqasatu amradin wa naz'in wa sakratin tu'awwiduni an hahuduran wa mashada muqasatu amradin jin zafin jiya yayin da mutum yake mutuwar ajali ajalin mutuwa a mai ta ciwon ajali yayin da mutum yake jin jin ciwon ajali to jin radin rashin lafiya wa naz'in da kuma jin zafin fitar rai wata karafin da magagin mutuwa to awwidni an hahuduran wa hada Allah ka canza musu gaba daya kika canza musu da rashin lafiya da zai yayin ajali da tsira rai zafin fitar rai da kuma magagin mutuwa duka waɗannan Allah tu awriduni anha ka canja mun su su koma huduran wa mashhada huduri da shuhudi sai mutuwa sun yazo mutuwa sai kun jin zafin mutuwa sai zama kurin dadin ma'arifa yake ji a cikin zuciyarsa ya shagala da tunanin Allah tabaraka wa ta'ala ya shagala da tunanin manzon Allah ya shagala da ganin manzon Allah ya shagala da ganin malakutu subhanahu ubangiji tabaraka wa ta'ala har ma rayuwar ta ya mutu ma bai san ya mutu ba ba san ya mutu ba da yawa an ga haka sai ka ga dai mutum ya zo mutuwa ka san abin da ga ba game da mutuwan nan manzon Allah ya faɗa mutuwa mafi sauki a gurin mumini mutuwa ma irin ta mumini kenan mai sauki saukin wanda ta wanda Allah yake son sai fa amma kwatan kwatan ta kamar a dinga kwayewa akuya fata tana da rai eh a sai da akuya da ranta ya kike ganin wata zabi wani irin zabi zata ji in kana so da gara irin zabin da zabi da bari sai ka samu reza kana sayar da wani abu an dan samu aka fita kauce hanya in da dago fata ka kadan sai ka dan gane da ake ji a ce a samu akuya da ranta za a sayar da fata ta yaya ko kuma a samu mutum da ransa a sa reza a dinga tsage jikinsa to wannan mutum fa irin ta mumini ce saukin ta wannan eh mai laushin ta na wannan to aka je gani kuma inda Allah ta waka Allah ya ce amma ga mutum ya zo mutuwa ta ji irin wannan abubuwa da aka faɗa na ban tsoro amma ka dace yana dariya yana murmushi a haka aka cin ransa da yawa wanda sai ya mutu ma za su rufe bakin a rufe fuska a rufe idan ayi kaza ka ganke yana ta dariya yana ta murmushi kaman ba shi bane kaman ba mutuwa yawa har ma ya mutum ba a gane ya mutu ba nawa ka gani haka ha nawa ka gani haka an ce maulan mutum sani kafin gargar la lokacin da yake wace mata jani wanka ta su jani yan mota ka sa hakuri ya gama wanka sai da ya fito yana ta jama'a dan Allah wanda yake son ya ga sunna za ta yi da ɗayan sai zo ganta ya kalli gaso mata sai saboda abin da ya zama ai da yawa an ga haka Allah ya ilaha haka ke mutuwa to kai ka san wannan ba radin mutuwa yake ji ba wannan ba zafin mutuwa yake ji ba wannan ba magajin mutuwa duk ma abin da yake ji to Allah ya canza mana to shi da abin da yake bada nan gurin radiyallahu anhu muqasatu amradi wa naz'i wa sakratin tu'awwiduni anha huduran wa mashada duk jin zafin jiye karshe duk jin radin mutuwa duk jin magajin mutuwa Allah ka canza mana shi ya koma huluri da shuhudi ya zama mun shagar da Allah tabaraka wataala ga barin sanin mamu muke ciki har mu koma ga Allah mu san zuwa jahi rasulullahi ta fi wa masaji alam yarda ibrahim ma lam yu'awwada da alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka haji wanda yake shine kogona da nake shiga an fake wa masaji kuma Allah shine birka ta wanda nake jingino da ita falam yarda ibrahim ma lam yu'awwada alfarmar alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lam yar Ibrahim ma nan ya awada shehu Ibrahim ba zai taba haduwa da abin da bai saba da shi ba ni ban saba da wannan abuwa ba diga bada ban saba da jin zafin mutuwa ba ban saba da jin magagin mutuwa ba ban saba da jin in jiya ba Allah ya kada mu da shi a wani rushe Ibrahim Allah yana cewa a jirni min nirani mali taqatin bil nirani fa jismiya qad wa han kadali ahbabun to ajruhum wa habsuhum laka dahara khairan nas falyasadu kaman habawli ihsanan ha ajruhum fa innani watirun hatirun kai ba ajruhum hafa yana cewa ajruni min nirai Allah ka tsamar da ni gaban wuta Allah ka raba mu da wutan mu hadu shi da ita mali ya dakatin biru da niranin wallahi ni jikina ba zan iya ganin wuta ba ni ba zan iya kallon ta ba ganin ta ba zan iya ba fa da jiya karwa han saboda jikina ya rauni na tsufa to dan shekara 75 ina ni ina ganin wuta ba zan iya ganin ta ba sai Ibrahim ni ba zan iya ganin wuta jahannama ba Allah ka tsira da ni kan mu hadu to ba fa ni kadai ba kazali ahbabu ina da masoya dan zo a bayana ajirhum su ba ka tsere su gaban wuta ba za su iya ganin ta ba mu ɗan yara da mu na mu iya ganin wuta sai mana girma Allah kaka hada mu kaka za mu ganta ba za mu ganta ba wa habduhum laka dahara ya rasulullah dinna baka su masoyan na dinna kani dinna baka shi za wani ke tsawa nace a ai ba sai da zamu je ba da ba shi wace mu ai san zai kai mu ai gun annabi ne kai mu ai ai mu sai da muka je amma an taba zuwa gurin annabi ba tsayi in ka ce mu sako shehu mu dogon annabi sai na zamu sai na zamu zo sai ina zamu jiyo zamu dogon annabi in ka ce mu sako shehu mu dogon annabi sai mu tambaye ka sai ina zamu gudu mu dogon annabi sai annabin da ma ka ce shiga ba kofa sai kofa ce mun samu shine sai Ibrahim ai shi zai kama kuma annabi ba shi sai shi ba shi san hanya yanzu ka tafi gun Allah tabaraka wa ta'ala kai dai baka zo da manzo Allah wa zaka shiga ku anya har zaka shiga wa sai baka zai kofar ba shi ma da zai magana da mu Allah ai ba da mu yayi ba kai dai turo mana annabi yake ga mana yawma nad'u kullu unasin bi imamihim alqur'ani ya faɗa ana da kiyama wuni da zamu kira kowanne jama'a da jagoran karkashin jagora ake zuwa ba a zuwa cikin maganin kai bawon Allah ne ya halice ka wallahi alahira ba zai kira ka ba jagoran ka zai kira yadda ke biyo bayan sa kun kuma ta zo aka da jagoran shi kenan an shiga hadari sai mun gode Allah alhamdulillah hmm zo daga haka ne mun gode Allah to Allah ya ce na ba ka su ba kida ku habtu laka sahara na ba ka su duka ya rasulullahi fal yaqadu su ma ka sa su a rusulta alahira kasu zawiya kasu ga wuta kaman habauli ihsanan haka na wanda suka dan bani kyauta ko wata iri ba masa yana ba mutum yana ba almaji yana ba kada hanyar nan kai dan sun kamu wani abu har shi hada da shi kamar habaule ihsanan kamar wanda suka dan bani wani abu ne kyautayi ajizuhum ya rasulullah ka saka musu da kanka fa innani hadirun wa qirun saboda ni fakiri ne talaka ne ban da komai ni ko baya ne to tunda ban da komai kai ba ajizihimul hasan kai zan saka musu abin da suke mun kai zaka saka musu da kanka kai kake da tekun baiwa sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah saboda haka ne ni da ifin dalilun Allah Ibrahim nan ya awwada Ibrahim sai Ibrahim da Allah kai ya hadu da abinda ban saba da shi ba ni ban saba da wannan abubuwa ba duka ni dadi na sani da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alayka salatu Allah wa salamuhu salatan Allah rahmatu Allah tabbata ga manzon Allah salatan turi ahadira da yake muwakkada albarkan wannan salati turi ahadira da yake muwakkada ka nuna wa duniya cewa a ce alƙawarin da ke tsakanina da kai mai ƙarfi ne ba mai sako sako ba dan karamin alƙawari da tsakanin ake bayar Rasulullah alaihi salatu wallahi kuma salamuhu hada ala rahmatu Allah tabbata ga manzo Allah wa alihi wa sahbihi karkafuhu ala al-huda da alayen sa da sahabbansa wayanda suka bi shi akan shari'a tafarkin shari'a zakartu khairan nasi saha manan faza man akil a'da'i wa amri na faza malamu shobra a cikin kasida ta goma na wannan diwani sarautu sujuni sai yana cewa ta zakartu khairan nasi na tuna biyayyen talikai na mai Muhammadu ɗaha na tuna manzon Allah manan fa za mu katila a adai shine wanda ya zartar da makasar mazautana manzon Allah ne yake samun mazautana a makasa duk wanda ya taso min na mace da Allah a makasa yake kawo yana cewa riwahi wa asiyasin nabi wa sinanati wa armidihi wa jahallati ya tafi durra رميت به في أينهم ونهورهم فأسلبوا من إذهم أوذوا فقرا رموني وما نالوا مرادا وإنني نعم تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة الله ثم سلامه ليأخذ لي ساري ولم أتخذ وزرا ولم أتخذ وزرا kawai na ce rimahi wa asiyahi da ta kumbana da ma suna kayan faɗan da na tara makamai na annabi annabi Muhammad annabi Muhammad ne mashi na annabi Muhammad ya tako shi na duk wanda zai taso ya taso eh ta yan tauri kowa ya zaburo kuma ke kawo ya ce wuraniya eh wala kowa ya zaburo kuma ke kawo duk wanda ya san zai iya faɗan da ni ya zo na tare na tare da kamar ƙarerin ji waye magana ne Muhammadu ne riwahi wa asyaji annabi manzo Allah shine ta kubba na shine kuma suna wakina na ciwo Allah shine tsika kata wa armidihi wajha allazi yaqsidu durra kuma da shi nake harbin fuskar duk wanda yake nufin cutar da ni da ka ta so mun ni ba wata rigima in hada kan annabi kawai kuma ke in hada kan annabi kuma ke zaka iya bishin Allah eh ramaitu bihi fi ainihi wal hurri na harbe su ga manzon Allah a idanun a idanun na harbe su da manzon Allah a cikin kirzu fi ainihin wal hurri sai bara ya san makasa magauci kana kwakwale mai ido ina sauran fada kuma a haka ba wuce ka zo ina sauran fada kwakwale ido a kwakwale wa ido kuma ya fada gari saboda an gama nasara da kai kawai za a ci kawo farmaki ce ba ka gani wanda za ta yi farmaki wa karshe da bubi izihim ka dan su san an tube su daga dukkan wani girma da suke da shi da duk wani buwaye an tube su daga cikin sa uridu faqara kuma an canja musu sarauci subhanallahi an sa an tutale su daga girman su sannan kuma an hada su da cinko ramaudi ni ma din san hada yayi amma wa mana lugura da sai dai ba same da suke so ba sun harbo sun harbo a banza ba same da suke so ba wa inna li bi zikri rasulillah qatluhum sabra ni ko da alfarmaki gaban manzon Allah kawai da nake yi a qatluhum sabra sai ne musu kisa na ruwan sanyi kisa ruwan sanyi ba musu haka da zan yi faduwa alaihi salatu lillahi wa salamuhu salatin Allah da aminta Allah tabbata ga manzon Allah liya khudha li sa'ali alfarman wannan salatin manzon Allah ya dauka mun fansa akan mutanen nan walam aktisubu da dama ni ban yana fun komai ba ba abin da ne musu suka farmo ya rasulullahi ya hidawa ya hidawa wannan ba shine shehu ibrahim kaga wanda zai iya shi kenan bismillah shi za ta zakka khairan nas na tuna na ambaci manzon Allah taha manan kaza maqatil adai shine wanda ya zartar da kisa a makasar magautana wa amriya na faza ni kuma ya zartar da al'amari na yake tayin gaba ai da hon kullun ina yin gaba kuna ta kokari ta kun raba ni da masoya na da majalin na sun kiyarda sun nace su ta nan din dai annabi ne ba ni bane fa amriya na faza magana ne ke zartar da al'amari na da ga ya daure tazakkartu fi halati na ambata manzo Allah a wannan hali nawa shakiyar lahu shu'unan ina mai kai masa karar wasu al'amura manya arafni wanda suke sun dame ni al'amuran da suka dame ni na bayyana sa gaban manzo Allah na kai masa kukana la alla gaira munqiza kisa bana ganin wani ba manzon Allah ba zai iya tsamo daga cikin abin da nake ciki akwai wani wanda zai iya maka wa annabi babu la arar gaira munkiza bana ganin wanda zai tsama da ni ba sunan rasulullahi ba alayhi salatu wa salamuhu salatan Allah da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah salatan taqini man yuridu bi al-aza salatan da alfarmarsa taqini man yuridu bi al-aza ka tsare ni daga dukkanin wanda yake nufin cuta gare ni wanda bai tarso mu yake nufi zai albarkar wannan salati ya rasulullahi ka iya mu alayhi salatu wa salamuhu kaga Allah ya masa Allah da bada ga manzon Allah wa alin wa sahbin da iyalan gidan manzon Allah da sahabbansa an qazuniya min aza sahabban nan da iyalan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun amar da ni su ma daga cutarwa sun amar da daga dukkan cuta mun gode Allah alhamdulillah nan zamu kwana insha Allah sai Allah ya kai mu gobe kuma za a cigaba da wannan kasaba Allah ya ji mu Allah ya ji iyayen mu da iyayen mu da malumin mu da mu da ƴan uwan mu Allah ka mutu da lafiya Allah Allah ka mutu alheri ya Allah ka mutu alheri inna zama ya wallahi ya mana abinda ya gari wallahi mana maganin sa Allah mana arziki ya rayuwar bai sallam sallallahu alaihi wasallam da wannan ke da gurbin gidan Allah huwa abinda ke da Allah kare kasan ba Allah zama da lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halin da wannan kasa take ciki Allah ya tafa mana shi albarka annabi Allah ya tafa mana wannan hali za ku ga cikin karuwa Allah ka ilahi ka ilahi Allah tabbatar mana abin da yake alheri barka annabi sallallahu alaihi wasallam malam da yan uwan sallah kara masa lafiya Allah ta rike ta tsawar barka annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah ba mu ikon koyi albarka sai na rasulullahi Allah tabbatar mu akan tafarki majalis Fatiha dai sai Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا فاطمة والخاتم لما سبق لنا كل كل هذه وسلم سكيم على آله الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق لنا كل كل هذه وسلم سكيم على آله الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكيم الحكيم الهادي إلى ذلك المستقيم وعلى آله حق أجره وامتناع العظيم ربنا عبادنا للعبد يتقى إلهي سائبا وطالبا وخاشعا وعالما في منزل مبارك تنزل هم باعونا جميعا من تحتهم حضرتي ولا العلم ولا عرفات يمنى وسعة ومن ما ضرهم تنافسا في وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الكريم القادر المريد ولا يكون غير معلوم نزل لك من سمعك السعدي إذ أنك علم وجود الكافي وصل على الآيات وكيف يضرب الأجمعين إذ يسعى من قتل من كل شيء خيره وكل يا رب الهادي وصاب العظيم كل شر ربنا علينا عادك العظيم كل مطالب في كل دين عقل أبيد أبقيه وعشنا إبن الإجابة ويوم العزنا لما تأوت أراني نرسو كل مطالب ما قد أمت خائبا من ربي بل كلما أمت يا موت لا يوم غني أصدق بالسلم والأموال هذا تقدير ولا أعلم ولي طيبة بل ترضى كل شرور يا رب صليا على المختار وعليه وسلم أزمر وعين وأزل وعد أزل قديم الله أزل وعد سبحانه يعبد ما يوجه وليس للعبد سواه حين تصرف إنني مغلوب قلبه الخبير لي مسلوب نصير يا نصير يا نصير وتهاد لي إنك ولا يكون غير ما تريد أرل أبيد كيف تتعالى المريض هب هناك لو وامطرا عليه مطر سوء وما لدي وسوء سؤلي وابني خيري ملجلين وملجأ وسندا إنا بني أمر دعوت الثمن حتى أرى نصرة لسيدتي ولدي لولا متين يا متين يا متين لتفجر سما أكون أجد بين المار عن ضعيفا لم يكن عن شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل كل الذي طلبت منك أجل إنما خسنا يؤجل يا يا رب بالذات والاتفاق وكل ما في صدرنا وانظر إلينا وانظر أن يدينا أجوب فنا وأن يدينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لنا وبها مباركة وجعل عني كل للمصطفى الشفيع يوم المعشر وفاض بالخير لنا وعنا. عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعنا. عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ربنا تهدنا ولا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم